بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa da ya sake hada mu a wannan safiya ta asabar shida ne ko ga watan sha'aban shekara ta 1434 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 15 ga watan 6 a shekara ta 2013 kuma a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan za mu tashi yau a darasinmu na 38 kenan ko a wannan littafi din wanda har yanzu dai siyakin maganar guda ɗaya ne inda muka tsaya makon da ya gabata malamin ya kawo mana cewa hakikatan duk wanda yake waliyi ne na Allah to sharaɗinsa babba shine zama shi ma mai da'a ne ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa ga annabawa annabawan Allah subhanahu ta'ala sai da Allah ya karɓi alkawari daga gare su alkawari kuma mai ƙarfi cewa idan annabi ya zo musu da littafin da ke gaskata abin da yake tare da su ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo zai zo kuma da shari'a da take gaskata abin da ke hannun waɗannan da aka bewa littafi to Allah ya karɓi alkawari daga waɗannan annabawan su da kansu cewa in sun rayu har zuwa wannan lokaci to wajibi su yi imani da shi kuma wajibi su taimaka masa in kuma su kuma kamar da abdullahi bin abbas aka roto daga gare shi al'imam bukhari zakarahu ta'aliqan al'imam bukhari ya ambaci wannan asar daga abdullahi dan abbas cewa allah ya karbi wannan alkawari daga waɗannan annabawa su kuma sun gaya wa mutanensu cewa in kuka rayu har lokacin da muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallama zai zo a matsayin manzo to wajibinku ku yi imani da shi kuma ku taimaka masa to in har annabawa za a karbi wannan daga gare su ya zama wajibi ne akan annabi da ya rayu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in akwai shi to tilas ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa da'a to ya za a yi a ce kuma wani wali zai zama yana cin gashin kansa sai abin da shi ya so ba sai abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi zai bi ba wannan shine abin da muka tsaya ko a kansa to shine sai bayan ya kawo mana wannan asar na abdullahi dan abbas sai ce wa qad qala ta'ala kuma hakika allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shin baka ga waɗannan waɗanda suke riya cewa sun yi imani ba suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar gare ka kuma sun yi imani wai da abin da aka saukar gabaninka amma kuma yuriduna an yi ta hakamu ila taguti suna nufin suna so har zuciyarsu ya zama hukuncinsu za su kai shi ne zuwa ga abin da yake tagut tagut malamai sun tattauna a kai kuma na san da yawa daga cinku wanda suka karanta kitabu tauhid na shekul islam muhammad bin abdullahab sun ji wannan a tafsirai da malamai suka ambata dangane da mai ake nufi da tagut lafazin tagut siga mubalaga ne na at-tughyan an ce tughyan shine wuce iyaka wajen yin wani abu to shi yasa malam ibn al-qayyim yake fassara cewa abin da ake nufi da tagut shine kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' duk abinda wani bawa yake wuce iyaka cikin biyayya gare shi cikin da'a gare shi a ya wuce iyaka ko abin bauta ne shi ko wani abin bi ko wanda ake wa da'a in dai aka bi shi aka wuce iyaka wajen da'a gare shi to ya zama tagut har malam muhammad bin abdul ya kawo yace ru'usuhum khamsa a manya-manyansu ginshikan ɗagutai guda biyar ne ya ambaci na farko shaidan iblis domin ku shi ke kiran mutane zuwa ga dukkan a, wata karkacewa da wuce iyaka akwai kuma mai hukunci ba da abin da allah subhanahu ta'ala ya saukar ba sannan kuma wanda duk ya yi kira a zo a bauta masa ko kuma ake bauta masa shi kuma ba allah ba ne sannan ya yadda da a bauta masa din da kuma duk mutumin da wato yake da'awar ko kuma wanda, wanda ke da'awa a zo a bauta masa da kuma wanda mutane suke bautawa ba tare da ba shi Allah bane kuma sannan ya yarda da bautar sannan duk mutumin da ke da'awar ilimin gaibi yadda lissafa su haka waɗannan guda biyar da wannan da makamantansu wanda su ake ce ma wato ru'usun tsagut a takaice duk wanda ake masa da'a da'ar aka wuce iyaka cikin wannan da'ar an mai da shi tsagutu mun fahimci abin yawwa to asalin wannan ayoyi sababin saukarsu shine a madina zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata husuma wata rana tsakanin wani munafiki daga cikin munafikai da suke ɓoye kafircinsu kuma suna nuna musulunci suna tare da muminai da shi da wani bayahude suka samu saɓani da rikici kai bayahude sai ka ce a jegun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci tunda kana ganin wannan yana cikin musulmi to a jegun annabi mana ya san kuma annabi sallallahu alaihi wasallam baya karbar rashawa su yahudawan sun sani shi kuma munafiki sai shi a a jegun wani malamin yahudawa shi zai musu hukunci saboda ganin cewa tunda ba shi da gaskiya in aka je wurin wannan malami ba yahude zai ba da rashawa ba yahude ko zai karbi rashawa don haka za a yi hukunci dangane da shi lisalihi kun fahimci wannan to sai Allah maɗauke saukar da wannan aya cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu shin baka ga waɗannan bane da suke riya cewa su mu'mini ne ashe kaga an saukar da ita ne dangane da munafikai shi wannan munafikin ba yana riya a zuciyarsa cewa yana cikin mu'minai ba yawwa amma kuma sai ce suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar gare ka da abin da aka saukar ga annabawan da suke gabaninka amma duk da haka yuriduna an yatahakamu ila taguti suna son wajen hukuncin da za a yi musu na husuma to a ce a koma wurin ɗagutu ma'ana duk wanda ba Allah ba da ake ko yake hukunci ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake iya saukar ba mun fahimci wannan yawwa sai ce wa qad umiru an yakfuru bihi gashi kuwa an umarce su su kafirce wannan tagut wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaydan yana nufin ya batar da su ne bata kuma mai nisa سيسي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إن أكتي دسو كزومنا مجيزوا قابين دا ألا يسوكر دشي دا كما مجيقوا من ذن ألا صلى الله عليه وسلم يمن حكونتي سيكا قا منافقين سنا كنجيوا daga a zo gare ka kangewa mai tsanani kamar dai shi wannan munafiki yana cewa a'a ba masu kar mu je nan su je can inda maslaharsa za ta samu bayan ya biya bukatarsa ya biya kuma rashawa sai ce fa kaifa idan asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim to yaya me zai auku ya kake gani idan musifa ta zo ta same su bima qaddamat aydihim da abinda ko sakamakon wannan bi din sababiyya ce ma'ana bi sababi ma qaddamat aydihim saboda sababin abinda hannayensu suka aikata domin musifa ta rayuwa tana samun mutum ne ko dai ibtila'an daga Allah Allah jarrabi mutum da wata musifa ya samu lada shi mutum ko kuma Allah ya jarrabu ya azabci mutum da wata musifa sakamakon abin da ya aikata to wani shi ake nufi da bai maqaddama aidim duk abin da ka aikata kai laifi kai zunubi Allah ya azabtar da kai sakamakon wannan zunubin to shine ma'anan sakamakon ko saboda sababin abin da hannunka ya gabatar wato kai ka aikata da ƙashin kanka yace sun maja'uka sannan su zo gare ka za su zo gare ka ya halifu na billahi suna rantsuwa da Allah in aradna ai ma aradna wannan in bi ma'ana ma na fiye ce in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ai ba abin da muke so dama da kaga mun ce aje can nan wallahi ba komai ai dama so muke mu kyautata kuma so muke mai tawfiki a daidaita dai abubuwa su kusa da juna dama abin da muke so kenan alheri muke so dama kullum munafiki in an tsitsiye shi babban abin da ke faɗa shi ne dama shi yana abinsa ne domin a zauna lafiya domin a daidaita abubuwa gashi abin da Allah ya saukar abinda manzan Allah sallallahu ya zo da shi shi baya so ya fi so a bi ra'ayin kansa ko kuma a bi wani abu wato a wanda wasu mutanen da suka saba manzan Allah sallallahu alaihi suka zo da shi ko hukuncin da ba na Allah ba to ya fi sha'awar wannan shi dai a bi a ji daɗin rayuwa sai ce ula'ika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim to waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shin wannan yana nufin yana da mafhumi ko ba shi da mafhumi da ya ce ula'ikan ladina ya alamullahu ma fi qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shin akwai wasu ne waɗanda Allah bai san abin da ke zukatansu ba shi ake nufi wannan ba ta da mafhum ba ka ɗauki mafhumul mukhalafa a nan ba mun san ai mafhumul mukhalafa yau ka fahimci hukuncin almaskuti anhu min khilalil mantuqi alladhi yukhalifu almantuq abin ka fahimci wani abu saɓanin abin da aka faɗi hukuncin wani abu saɓanin abin da yake mamtuki ka fahimto shi tana mun sha magana dai akan wannan ɗaliban ilimi ba su manta da wannan ba to sai ke cewa ula'ika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu wannan yana nan na gama ne ne cewa Allah fa ya san ko me suke tunani su waɗannan munafikai fa'arid anhum to ka bijile musu ka kau da kai daga gare su wa'idhum amma kai musu wa'azi wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan kuma kai musu magana magana da ta kai matuƙa sosai dangane da rayukan su ma'ana a kansu kai musu wa'azi ma'ana mai ratsa jiki mai shiga jiki kuma su san cewa an san halin da suke ciki to bayan waɗannan dama malam ya faɗi waɗannan ayoyi don ya haɗo mana dalilin da yasa aka faɗi wannan aya da zamu zo kanta yanzu ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai don a yi masa da'a da izinin Allah wannan gurin ai shine dama ita ce tafi munasaba da abin da muke magana akai ko wannan gurin yawa wannan aya to sai yake cewa Allah madaukaki ya ce wa ma arsalna min rasulin ai ba mu aiko wani manzo ba wannan min wace iri ce min ce da take bayani domin ta haƙiƙin nafi don ta jiri da nafi ta tabbatar da nafi ma'ana ba mu aiko da wani manzo ko guda ɗaya ba yawwa tana tabbatar da babu wani manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko illa li yuta'a sai domin ai masa da'a domin suwa za su yi masa da'a mutanen da suke raye a zamaninsa su yi masa da'a wajibi su yi masa da'a to ba aiko manzo ba sai domin a yi masa da'a ba wai sunansa kawai manzo ya zo sunansa annabi shikenan idan ya rayu in ya rayu da mutane kuma ya rasu Allah ya karbi ransa sai mutanen kuma su koma su rayu yadda su suka ga dama a'a ko yana nan da rai ko ba shi da rai tilas ne a yi masa da'a idan za mu fahimci su yakin waɗannan ayoyi tun daga inda Allah maɗauki cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ai tun daga nan za mu fahimci su yakin waɗannan ayoyi suna magana ne akan wajibcin babu wanda za a karbi addini daga gunsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda za a a je hukunci gare shi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukunci wanda Allah maɗauki ya saukar Allah kuma dama subhanahu ta'ala shine mai hukunci baki ɗaya al-hukmul qadari wal hukmul shar'i wal hukmul jaza'i din na Allah ne hukunce hukunce nau'i uku duka na Allah ne hukuncin kaddara da hukuncin shari'a na rayuwar duniya haram da halal da kuma hukuncin sakamako wajibi mutum ya yarda da cewa duka na Allah ne don haka abinda Allah ya so a yi a duniya shi za a yi dokar da za Allah ya so ita za a bi a shekenan ba magana ce ta kowa ya koma ya ce kawai shi ya yadda da Allah ya yadda da annabi amma kuma addininsa sai abin da ya ga dama zai ba zai na Allah ba ba zai na annabi ba wannan bai zama ya bi addinin Allah da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wajibi ya zama cewa abin da za ka yi a matsayin addini Allah ya karɓe shi to annabi ne ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar wani ba wanda ba annabi ba sai ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu aiko wani manzo ba sai domin ai masa da'a da idnin Allah walau annahum izzalamu kuma da a ce su yayin da suka yi zalunci waɗancan munafikai da suka yi zaluncin nan yayin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo gare ka nan ana magana lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fastaghfirullah kuma suka nemi gafarar Allah wastaghfara lahumur rasul kuma manzon shi ma ya nemi ya neman musu gafara a wurin Allah lawajadullah tawwabar rahima to za sun samu Allah mai tuba mai karɓar tuba kuma mai jin kai malamai suka ce nan a wannan ayar akwai sharuɗa guda uku na karɓar tuban waɗannan bayin Allah na farko bayan sun zalunci kawunan su dinnan su zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi gafarar Allah Allah ya gafarta musu kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman musu gafara in suka zo da wannan to Allah maɗauki zai karɓi tuban su wannan ya nuna mana kamar da nace a rayuwar annabi ake nufi sallallahu alaihi wasallam ba bayan ya mutu ba akwai wasu da a yanzu suke fahimtar aitin da Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka sai su tashi yanzu su tafi kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai gashi Allah ya ce ja'uka su zo gurinka to ai kun ga a cikin wannan ayar Allah abin da ya ce shine fastaghfirullah su masu laifin su nemi gafarar Allah ba su nemi gafarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga baka zuwa kabarin annabi kace ya rasulullahi gafarta mini ko ballantana wani dan adam amma fa idan hankali ya bata kowa sai mutum ya halatta wa kansa abu kuma sai ce daga ayar ya gano yawwa kuma sannan sai Allah madauki cewa ya wastaghfara lahumur rasulu kuma su tsaya annabin ya neman musu gafara za a samu wannan idan annabi ya rasu ba za a samu wannan ba don haka ana zancen lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai ne munafikan nan da suke cewa a je a yi hukunci ba na Allah ba a tafi gurin wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi hukunci a tsakanin mutane idan an samu husuma to su ake faɗar cewa tubansu shine su komo su zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da suka ce a tafi wurin wani ba shi ba to sai sun dawo gunsa na ɗaya kenan na biyu sai su nemi gafarar Allah bisa abin da suka yi a baya ɗin can na cewa a tafi a hukunci a gun wani malamin bai yahudi ko makamancin wannan na uku annabin ya neman musu gafara malamai har suka ce idan aka rasa ko ɗaya a cikin wannan to ba za su samu Allah ya gafarta musu ya karɓi tubansu ba da za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba zai neman musu gafara ba sai Allah madauki sai ya rubu da su saboda me ya tabbatar musu cewa gafaran nan fa ba za a yi muku ba saboda laifin da kuka shine watsi da manzon Allah to yanzu sai kun zo gunsa sai ya nemi a gafarta muku a gafarta muku kun fahimci wannan saboda tabbatar da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gun Allah subhanahu wataala ina fata mun gane wannan yau don haka ashe kenan dole ne mutum sai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan addininsa zai yiwu sai ya zama ya yarda da cewa ba zai bauta wa Allah da komai ba sai da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kullum muna nanata wannan daga cikin abin da malamai suka ambata na me ake nufi da shahadatu anna muhammadar rasulullah ya kamata a ce duk wanda ke zaune a nan ya haddace wannan me ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah kullum muna nana ta wannan malamai sun ambata mana ta'atuhu fi ma amara ko ko karasa wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'bada Allah illa bima shara'a to duk wanda babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu fa tare da shi to bai yadda da manzon Allah ba wannan ita ce ma'anar ka yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah na ɗaya kai masa da'a cikin duk umarninsa in yace ayi kaza in yace sallah ga yadda za a yi ta to irin ta za ka yi in kai sallah ba irin ta annabi ba bata ba domin bai koya maka irin wannan ba yawwa sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi cikin labarinsa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza zai zo zai faru kafin tashin alkiyama alamomin tashin kiyama kaza da kaza da kaza ko kuma za a yi abu kaza a kabari ko za ga wani labari dai Allah ya bashi ya gaya wa mutane sai ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba na wani malamin za ka ɗauka ba annabi ba to nan ma baka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ka ce kana son sa ƙarya kai na uku ijtinabu ma naha anhu wa zajara ka nisanci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan sa ya tsoratar na hudu Allah yu'badallahu to kada a bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shar'anta da haka ba za ka zo ran tashin alkiyama ka bauta wa Allah a duniya Allah ya ce ina mai kai ka zo ka kawo wata ibada ibadar da ba annabi ne ya zo maka da ita ba wani ne daban ka je ka bi Allah maɗaukaki ba zai baka lada akan wannan ibadar ba saboda ba manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya koya maka ita bai zo maka da ita mun fahimci wannan yawwa waɗannan abubuwan asasiyat ne shine foundation shine ginin addinin musulunci wanda duk bai fahimci wannan ba fato yana can ba bai san inda musulunci ya dosa ba Allah maɗauki ya kyauta don haka ashe kenan wajibi mutum ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai mujarradin kawai kace kana san annabi ba a'a kana san annabi to sai ka bi shi shi yasa wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah to sai ka wannan kuma aya walau annahum idh zalamu anfusahum idh ja'uka ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima sannan sai gina kuma wani babban hukunci akan wannan sai ya ce fala wa rabbika kai wa rabbika na rantse da ubangijinka Allah ne yake gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa shi Allah ya rantse da kansa Ubangijin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la yi uminuna ba fa za su yi imani ba ma'ana wallahi mutanen da suke da'awar sun yi imani ba fa za su zama masu imani ba hatta yi hakki muka har sai sun sa kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahu cikin abin da ke faruwa tsakaninsu na rashin daɗi na husuma in sun samu wata matsala tsakaninsu da tashin hankali da damuwa da rikici wannan ya ce wannan ya ce ko wannan ya kai wa wannan duka wannan ya ce wannan kuɗi ko kaza to ba fa za su zama muminai ba sai sun sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mai hukunci a tsakaninsu a wannan abu thumma sannan in manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hukuncin ya zama la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ba za su samu ma'ana kada su sami wani kunci a zuciyarsu dangane da abin da kai hukunci din nan ma'ana da za su zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hukunci ya ce to wannan wane ne da gaskiya wane ba shi da gaskiya to wanda aka ce ba shi da gaskiyan nan bai zama mumini ba har sai ya yarda ta cewa eh maganar annabi ita ce gaskiya shine ba shi da gaskiya in ya juya yana kunkuni cewa shi wannan hukuncin bai yarda da shi ba to ya zama kafiri kun fahimci wani abun yawwa in har annabi ya ma hukunci ya ce kai kaza za ka yi wannan shine daidai sai ka ce a'a kai baka son na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kake so daban to shikenan an bar addinin musulunci an koma wani abu da fatan mun fahimci wannan Allah madauki ya tabbatar da mu akan addinin musulunci sai sai thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙawa yawa miƙa wuya yadda ya kamata to bayan malam ya kawo waɗannan ayoyi sai ya ce wa kullu man khalafa shay'an mimma ja'a bihi rasulu duk wanda ya sabawa ko ya saba ya sabawa wani abu shine shay'an wani abu daya mimma ja'a bihi rasul na daga abin da manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam muqallidan fi zalika a cikin hakan ya zama shi yana taklidi ne yana biyayya ta rufe ido liman ya zunnu annahu waliyun lillahi ga wanda yake zaton cewa wai waliyin Allah ne ya saba wa annabi ya bi wani wai shi waliyin Allah ne mun fahimci wannan zancen in an ce muqallidan wanda ya taqlidi me taqlidi taqlidi shine ka bi mutum kai masa da'a ba tare da ka san dalilinsa ba mun gane wannan yawwa ka bi mutum ba tare da ka san dalilin da yasa yayi wannan abun ba ko wannan hukuncin ko bi wannan ra'ayi kishi yasa shine ittiba'i wannan ababin usulul fiqi malamai suna bayanin su akwai ittiba'i ittiba'i shine ka bi mutum bisa fahimtar dalilin sa ka taimaka ma inda ya bi amma idan mutum ya ce ka yi abu kaza bai gaya ma dalili ba baka san saboda me ba kawai ra'ayinsa ne sai ka bi shi akan haka alhali wannan ra'ayin ya saba wa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to nan an yi taqlidi an saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai malami yake cewa duk wanda ya saba wa abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yana mai da'a yana taqlidi ya bi wani mutumi da wai shi din yake zaton cewa wannan mutumin waliyin Allah ne yace fa innahu bana amrahu ala annahu waliyul lillah wa anna waliyallahi la yukhalafu fi shay'in to zaka wannan mutumin ya gina lamarinsa ne akan wasu abubuwa guda biyu duk wanda ya bi wani waliyi waliyin da fa shine ya kirkiro kayansa ba Allah ne ya gaya mana cewa wani waliyi bane domin waliyai ba kamar annabawa ba ne da allah maɗaukaki ya zaɓe su ba zaɓe ba ne da an zaɓi wani an faɗa mana a littafi cewa wani waliyi ne siffofi aka bamu na duk wanda ya imani yake bin dokokin allah ya nisanci saɓon allah yana tsayawa da farilla farilla tilas ne sai mutum yana farilla sannan zai zama waliyi sannan kuma yana biyowa da na filfili yadda ya kamata to sai zama waliyin allah yawwa to wanda duk ka gan shi kai ka zaci cewa waliyi ne sai kai masa da'a alhali wannan abin da kai masa da'a cikinsa ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi to ka gina lamarinka ne akan wasu abubuwa biyu abun farko shine kai kana zaton cewa wannan waliyin Allah ne ɗaya kenan wannan ita ce muqaddima ta farko muqaddima ta biyu cewa shi fa waliyin Allah ba a saba masa shine la yukhalafu fi shay'in ba a saba masa cikin wani abu in yace ayi kaza to tilas ayi ina so in tambaye mu duk wanda aka ce waliyi ne kuma ba annabi bane wajibi ne akan kowa ya masa da'a da'a sama shuruta ce ko da'a sama me ma'anar mashruta tana da sharadi sharadinta shine ya zama ta yi daidai da maganar Allah da umarnin Allah ta yi daidai da maganar manzan Allah sallallahu da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka samu haka to sai kai masa da'a in kai masa da'a to Allah kai wa da'a in kai masa da'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa da'a kun fahimci wannan mu koma ayan nan da mu karanta da su ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ya ku waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah in Allah ya ce ayi kaza to a hirɗinku ku ce ba za ku yi ba in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaza to lalle ku aikata sai ya ce wa ulil amri minku sai aka kawo wawun ta atafi amma ba a maimaita fi'ilin ati'u din ba shine malamai suka ce me yasa nan ba a maimaita lafazin wa ati'u kafin a faɗi ulil amri ba ai ba cewa aka ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ati'u ulil amri ba ko ba haka aka ce ba Allah ce waye ya ayyuhal ladina amanu atiullaha ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka faɗi lafazin da'a dangane da shi saboda mai tilas ne shi sai an bi shi duk wanda bai bi shi ba ba zai shiga aljanna ba to amma duk wanda ba shi ba kun ga ba a maimaita lafazin atiu dangane da shi ba ulul amri shugabanninku jagororinku a wajen addini to ku yi musu da'a amma in da'a su ta dace ko in umarninsu ya dace da na Allah ko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ya saba to sai ko aje ba za ku bi magana su ba la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati khaliqi babu da'a ga wani abinda Allah ne ya halice shi wajen a saba wa mahalicci mun fahimci wannan aiko yawwa to waɗannan abubuwan me yasa za a yi ta nan naga su ma a yi ta maimaitawa ga su kuru-kuru a cikin alkur'ani saboda wasu sun fahimce su ba haka ba wasu suna ganin ai waliyin nan ma ya fi annabi waliyi ya fi annabi in ji wasu yadda kenan wai ai annabi yadda annabi yake karbowa sako daga Allah to shi ma waliyi ai Allah na masa magana yana gaya masa maganganu to daga wannan lungun aka shiga aka batar da mutane sai mutum ya tsammanin cewa ai waliyin wanda shi fa waliyin tunda ba Allah ne masa yayi mana nassi a Qur'ani cewa wane waliyi bane baka da ikon ka ce tabbas wane shine waliyin da ake nufi kuma in ne masa da'a zan shiga aljanna babu tabbas akan wannan sharaɗinsa shi ma shine ya zama mai bin Allah ne mai bin manzan Allah sallallahu alaihi bal ba ma zai cancanci sunan a ce masa waliyin ba idan baya da'a ga annabi sallallahu alaihi da haka ba wata hanya ya zo da ita da take daban take da musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi ba duk inda aka samu ya zo da wata hanya da ta saba wa musuluncin manzan Allah sallallahu alaihi to sai a bar masa kayansa abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da fatan mun gane abin da ke nufi sai ce walau kana hadha ar-rajulu min akbari awliya'illahi da a ce wannan mutumin yana cikin manya-manyan waliyan Allah mafi girman waliyan Allah ka akabir sahabati kamar manya-manyan sahabbai irin su abubakar da umar da uthman da ali da sauransu waɗannan manya-manyan sahabbai wa tabi'in da kuma waɗanda suke bin su ko ai ma'ana wa tabi'ina lahum bi ihsan da masu bin su da kyautatawa da a ce yana cikin su to lam yuqbal minhu ma khalafa alkitaba was sunnata ba za a karbi wani abu da ya saba wa ƙur'ani ya saba wa sunna ba daga gunsa yanzu a cikin sahabbai ai mun karanta a baya sau nawa ake samun wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi wata maganar da za a auna ta in ba daidai ba ce sai aje ta in daidai ce kuma a karba saboda me za a karba saboda ta yi daidai da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan ana karbar maganar mutum ne saboda maganarsa ta yi daidai da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ta saba ba da haka kowaye kun ga ko duk waliyan duniya babu wanda ya kai abubakar babu wanda ya kai umar bayan abubakar sai uthman sai ali wannan jerin nasu haka suke su ne waɗannan shugabannin waliyan allah bayan manzo Allah sallallahu babu wanda ya kai waɗannan daraja idan su suna da kun gama mu taba ji an ce ga Abubakar ga wata hanya ya kirkiro ya ce mutane su zo su yi masa da'a har ya sa mata suna ko bakariya ko makamancin wannan kuma ta saba wata manzon Allah ba an yi wannan ba a yi ba kullun kokarinsa shine ya ga cewa yana sahun farko a mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Umar bai yi ba haka Uthman bai zo ya ce ga wata hanya ku zo ga zan tsara muku wasu abubuwa ga wasu wuridai je ka karba abun wane in kai kaza sannan dan tashi alkiyama zan zo in tsaya gaba in ce zan shigar da kai aljanna duk wannan ƙarya ce ake maka duk wanda zai gaya maka wannan to ba Allah ne ya aiko shi ba ba kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ba Allah ya fahimtar da mu sai ce fa kaifa idza lam yakun kadhalika to yaya ma idan baya cikin waɗannan manyan ya zama wani ne can ma ba a san shi ba mutane mafi yawa waɗanda aka ɓatar da su wanda suka zo da hanyoyin nan sai da tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nisan yayi yawa nisan yana da yawa sosai a cikin al'umma su ma ba a san su suwaye ba amma sai ka ga wani an zo an mai da shi ubangiji har a ce yana halitta wanda ma bai kai haka ba ka ga mutum malami mutum ya ɗaga hannunsa yana cewa ya wane ya shehu gafarta mana zunubanmu wannan makon da ya wuce an yi wannan ƙuru-ƙuru gaban mutane wani malami ya zo a cikin motarsa wani ya ɗaga hannu ya shehu gafarta mana zunubanmu wannan abin ina zai kai mutane zai kai mutane zuwa ga halaka da barin addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a yi ɗan adam ɗan uwanka kawai saboda ka kyautata masa zato cewa waliyi ne Allah yana son sa matukar iya abin fa kenan ka zo kuma ka ce za ka nemi shi ya gafarta maka ina Allah subhanahu wa ta'ala ina haƙƙin Allah wani irin reni ne aka yi wa Allah subhanahu ta'ala haka Allah subhanahu ta'ala ya sauƙi Allah shiryar da mutane sai ce fa kaifa idza lam yakun kadhalika yace wa tajidu kathiran min haula'i yace zaka samu da yawa daga cikin waɗannan mutanen umdatuhum fi i'tiqadi kaunihi waliyan lillahi ginshikin abin da suka dogara da shi wajen cewa wannan waliyi ne na Allah ai na faɗa mana kasancewar ba nassi ne ya zo mana cewa wani waliyi bane ko me ake kafa hujja da shi da me ake kafa dalili a gane cewa wani waliyi ne ya zama mai da'a ga Allah mai tsoron Allah dama mumini ne ko to su a gunsu malam yake cewa umdar su wajen kudurta cewa wannan waliyin Allah ne annahu qad sadara anhu mukashafatun fi ba'd al-umuri cewa wai wasu abubuwa na mukashafa wani abun gaibi gaibi an dan bude masa wai an dan yaye masa wani abu na gaibi shi ma yana da wani ilimin gaibi don haka kawai su kenan sai mutane su ce a ashe wani waliyi ne to sai a koma kuma a ne masa da'a a aji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au ba'd at-tasarrufatil khariqati lil adati ko kuma dan an ga wasu abubuwa da ya aikata da suka saba wa al'ada mun yi magana akan wannan me ake nufi da al-khariqa lil ada abubuwan da suka saba wa al'ada za mu ji misalin su yace mithl misali an yushira ila shakhsin fayamut misali ana zaune kawai sai wani mutum ya yi nuni zuwa ga wani yana nuna hannunsa yana kallonsa sai mutumin ya faɗi ya mutu sai a ce a ashe wannan wali ne yau fa nuni kawai yana ko a ce ya harare shi yana harararsa sai faɗi ya mutu kaga sai mutane su a wannan abun ba mai yinsa sai wanda yake a fadar Allah yana da wani gata ko kuma an buɗe masa wani abu na gaibi wannan ba su ne dalilansu ba galibi hanyar gano cewa wani waliyi ne ai ta hanyar haka ne kawai ba saboda an samu a rubuce cewa wani waliyi ba ne da fata ana ganewa au ya tsira fil hawa'i ko a ga mutum yana yawo kamar tsuntsu a sama ya tashi waliyi mai tashi ke ko ila makkata au gairi a ce ya tashi ya tafi maka ba fa da jirgin sama ba ya tashi fi haka kamar tsuntsu ya ce ai ya je maka ya yi sallah ya dawo da an samu irin waɗannan aiko yauwa sai mutane sun tafi wani wuri sai wata hanya ko kuma ta hanyar rufa ido ko su dabaru ko aljanu sai a ɗauke shi sai a kai shi wani wuri sai su gan shi a gun sai a ce ai to ai kun ga dama alamar wali kenan kun baro shi a can gashi a nan wa huwa fi kulli makan Allah sauki to irin wannan su ne abubuwan mamaki sai au yamshi alal ma'i ko a gan shi yana tafiya akan ruwa duk kuma wani rufa ido ne au yamla'u ibriqan min al hawa'i ko a sami wata buta ba komai a ciki shine ibriq ibriq shine buta ba komai a cikinta sai ya cika ta da iska ma'ana ta cika da ruwa alhali iska ya hura a cikinta sai ta cika da ruwa shine ma'ana an yamla'a ibriqan min alhawa'i yawwa kun fahimci wannan zancen yawwa ma'ana buta tana tsaye haka domin karka ce wai ya cika ta da iska domin dama iska ce a cikinta in ba komai ko abinda ake nufi an yamla ibriqan min alhawa'i ma'ana ibriqan farigan abinda wato butar da ba komai sai ya cika ta da ruwa ta hanyar busa iska a ciki kamar ya samu wata buta ba komai sai busa iska a ciki kawai sai ta cika da ruwa wannan shi ma ba abin mamaki bane yawwa um, au yunfiqa ba'd al-awqat min al-ghaibi wannan yantiqa ne ba yunfiqa ba gashi ya ga mana a ƙasa yantiqa ba'd al-awqat min al-ghaibi ma'ana wasu lokuta yayi furici da wata kalma ta gaibi duk wannan misalan ana samun su ai ko yawwa au ya tafiya ahyanan ko kuma ya ɓuya wani lokaci a neme shi a rasa an ayunin nasi ba mai ganinsa au an na ba'adhan nasi staghatha bihi wa huwa ghaibun anhum wa huwa ghaibun aw mayyitun fara'ahu qad ja'ahu fa qada hajatahu ko kuma mutumin da an san baya nan ko an san ya mutu sai wani ya nemi agajinsa ya wani agaza mini shehu da bello ya wane ka cece ni kai mun kaza wai sai ce ya gan shi ya zo ya cece shi ana yin wannan shi ma ko yawwa sai ce ai ya gan shi har ya zo ya biya masa bukatarsa ina wata kisa da ake faɗa wai shehu dan fodiyo wata ran ana zaune da shi ko sai aka gan shi yana matsa riga wai yana matsa riga sai aka ce wai me aka yi ne sai ake sai ki ce ai wasu mutane ne jirgin ruwa zai halaka su sai suka nemi agaji sai muka je muka taimaka musu wannan wallahi ƙarya aka yaushe dan fodiyo ba ruwansa da wannan irin tatsuniyar yawwa dan fodiyo ba ruwansa salihin bawan Allah ne bai wannan rikice rikicen ba yawwa wannan daga ji ƙarya ce um yace au menene ina wurin yi yawa sai ki ce au yukhbiran nasa ko kuma ya bai mutane labari bima suriqa lahum da abin da aka sace musu amma sata sai ka je gunsa sai ce eh abin da aka sace ma yana wuri kaza ka sai a za a ce a aina je gun wani malami kai wannan ai yankan wuka ko ba haka mutane suke bayan yadda ka san yankan wuka in ya ce ma abu kaza kana zuwa za ka same shi haka yake shikenan sai mutane kuma su koma gaba ɗaya sai su tabautawa irin waɗannan mutanen kaga wani ya zauna wai ya samu wani irin waɗannan mutanen wai ba zai komai ba a rayuwarsa sai ya nemi izininsa in an haifa masa ɗa sai ya ɗauki ɗan nan ya kai masa to aje ma wannan ba matsala an yi irin wannan ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam neman addu'ar alheri ce ko mutum zai fita kasuwa ba zai fita ba sai ya je gun shehin sa ya sa masa albarka sai ya nemi izini in yace ka fita yau ba sa'a shikenan haka zai zauna babban ma'aikaci mai ofis babba shehi sai ce masa yau ba za ka fita ba zauna a gida ba za shi babba inda za shi wani wata irin bauta ce an daure kan hankalin mutane gaba daya kawai ko da gaske ne yayi wani abun mamaki ai ba za a koma kuma ana bauta masa haka ba mun fahimci abin in waliyin Allah ne na gaske darajarsa tana nan agun Allah ba sai mun zo mun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yi masa da'a ba to shine sai yake faɗin wannan sai zaka ga wasu an je wurin su sai su bada labarin wani abu da aka sace maka sai su gaya ma inda yake je ka gindin bishiya kaza yana nan an tona an binne ka daga wuri kaza zaka ganshi shikenan sai wannan ita ce alamar cewa ya zama wali au bihali ga'ibin lahum ko kuma ya ba su labarin halin da wani da ya bata nasu yake ciki wani mutum yaro ya bata wani babban mutum yau shekara hudu ba a gan shi ba sai a gun malami sai ya kulumboto ya kaza kaza sai sai a yana wuri kaza shikenan sai ka fito ka ce a ai wani wali ne yana faɗa ko muna waya guri kaza sai gashi ashe yana nan din yawwa au maridin ko kuma wani marar lafiya ya ce ga abin da za a yi masa na magani au na hau zalika min al'umuri ko makamancin waɗannan abubuwa sai ce wa laisa fi shay'in min hadhihi al'umuri ma yadullu ala anna sahibaha waliyyun lillahi waɗannan abubuwan duk da aka ambata babu wani abu a cikinsa da ke nuna duk wanda ya wannan ya zama waliyin Allah waɗannan abubuwan ba alama ce ta walittaka ba alamar walittaka Allah ya gaya mana a Qur'ani ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ba kaga sai mutane su zama ba sa neman wai wannan alamar ta Qur'ani sai su tafi suna neman alama ta mamaki alamar ban mamaki ko masu tsafi ma suna yi kafirai waɗanda ba musulmi ba ba suna yin tsafi ba idan suka yi tsafi ai gaskiya ne ana yi yana yi mutum zai je hulɗa ce da aljanu mutum zai wani kolumboto ya sirrace sirracensa ya sihiri sai abu ya zama yadda yake so kaga ashe kenan idan wanda ba musulmi ba ma ya yi wani abu na sihiri kuma ya yi dan an samu abun mamaki wanda irin wannan abun za a iya yinsa ta hanyar sihiri ba zai zama alamar walittaka ba alamar walittaka shine da'a cikakkiya ga Allah da rike da farillu da kuma tsoron Allah son ta'ala da bin dokokinsa da kuma nafilfili da kusantar ubangiji a da ayyukan ibada sai sai babu wani abu da ke da zai nuna cewa wannan wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan wali ne na Allah ya ce bal kai ba haka ba qad ittafaqa awliya'ullah su waliyan Allah din na gaske sun yi ittifaqi sun haɗu manyan malamai na gaske kenan ala annar rajula cewa mutum lau tsara fil hawa'i da a ce za ku ganshi yana yawo a garin nan sama a sama kamar tsuntsu yana takawa yana tafiya akan iska ya je unguwa unguwa nan unguwar a ganshi wacce unguwar ma a ganshi au masha alal ma'i ko kuma ku ganshi yana yawo akan ruwa an je ruwa za a tsallake kowa ya naɗe wandansa ya shiga ciki ya yi iyo ko an samu kwale-kwale an tsallake shi ko ya taka kan ruwan ya tafi ruwan bai nutse da shi ba sai ya ce to malamai sun yi ittifaki akan cewa mai irin wannan lam yuhtarra bihi kar a rudu da shi kar a rudu da shi a ce waliyi ne hatta yunzara sai an duba an ga mutaba'atuhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yaya yana bin manzon Allah a addini ko baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a addini da haka shi ba komai bane ba shine mai kirkiro addinin ba a'a shi mai bin annabi ne in ya zama yana ce ana ganin waɗannan abubuwa na mamaki a gunsa ko wani a ce in ka je wurinsa kullum duk lokacin da ka je zai kawo maka abincin kowane iri da ake samu kowane yanayi zai kawo maka abincin zamanin shita'i ya kawo maka shi na lokacin sanyi ya kawo maka shi lokacin zafi na lokacin zafi ya kawo maka lokacin sanyi komai kuma za a samu a gunsa naman kowace irin dabba za ka samu a gunsa daga ya miƙo ma kwano ka buɗe sai ga abin da kake so amma kuma a kira sallah ya ce ku je ku yi sallah shi yana zaune ba zai sallah ba ku je kuma ku dawo yana nan a zaune a gunsa to wannan itikadin daga ina aka samo shi su suna cewa waliyin Allah wai akwai wani matsayi da zai kai in walittakar ta kai walittaka to sai a sauke masa ma farilla an sauke masa farilla ba sai ya yi sallah ba ba sai ya azumi ba sai ya zakka ba yana zaune a gida kawai ku ku je ku ta yi shi yasa zaka ji wasu suna faɗin cewa ai ku da ba ku kama wannan hanyar tasu ba ku jahilai ne kun zo kun bi wani ilimin zahiri kuna ta ɓata lokacinku kuna shan wahala ƙauyawa ku ta yawo zuwa aikin haji kuna shan wahala haka suka ce a kun ji wannan maganar ko da wani yayi ko yawwa ka je tafi can ba ƙauye kana ta wani zuwa umara da wani haji kana shan wahalar banza ka zo ka kama shehu za ka shiga aljanna to wannan abun da hankali a hankali ya shigo wa mutane da babu wani sufi na baya can da ya taba faɗin wannan maganar daga baya irin wannan abubuwan suka zo har mutum ya ce in baka yi sallah ba ma zaka shiga aljanna wannan duk rudani ne babu mai shiga aljanna wallahi in bai bi hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma in bai yadda ba to a saurara kiyama tana nan Allah da yana nan kuma za a je za a haɗu yauwa za a ga wanda ya bi Allah da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai shiga aljanna ko wanda ya kama wani a nan duniya ya zo masa da wani tsari daban ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki kyauta don haka ana duba mutum waliyi ne idan yana bin Allah yana bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatahu ko wa muwafaqatuhu dan cewa hatta yunzara mutaba'atuhu sai an duba mutaba'atuhu li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa muwafaqatuhu da kuma yadda yake dacewa li amrihi wa nahyihi ya dacewa umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam a ƙasa yake ce mana yace hadal kalamu mabniyun ala tafsili ma zakarahu fil fasli wannan magana ta malam ibn taymiya inji malam salih ali sheikh yace bayani ne daki-daki na abin da ya ambata can a baya a wannan fasali wa anna auliya Allahi da bayyana cewa su fa waliyan Allah jalla wa ala la yakununa awliya hatta yakunu min almuttabi'ina lilkitabi walmuttabi'ina lissunnati su waliyan Allah ba za su zama waliyan Allah ba sai sun zama fa masu bi ga Allah ba na ba su bi ga Qur'ani masu bi kuma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa alwalayatu da'wa ita walittakan nan fa ba da'awa bace mutum kawai ce ni waliyi ne shikenan sai a karbe shi waliyi walaysa laha burhanun ai a ce laysa laha burhanun ba da'awa bace wadda ba ta da hujja ba haka take ba faminan nasi man yaghlatu fi hadha al-mawdi yace a wannan wurin akwai mutane daga cikin mutane akwai wanda yake kuskure fa yaqulu sai ka je yana cewa hadha waliyullahi ai wani waliyin Allah ne fa yuqbalu minhu ma jaa bihi don haka duk abin da ya faɗa fa gaskiya ne a karba mun gane a yace fa yuqbalu minhu ma jaa bihi ما ذكر على أساس هذه المقدمة يتتو ما ذكر على أساس هذه المقدمة الباطلة أنه ولي لله yasi abin da ya ambata dinnan wato ya gina shi ne akan asasin wannan muqaddima wadda take ba daidai ba me muqaddimar in an ce muqaddima maganar masu ilmul kalam ko tattaunawa ta munazara da sauransu suna cewa a ƙadiyya ce da mutum zai shimfiɗa ta ya gabatar da ita kafin ya ɗora hukuncin abin da yake so ya faɗa kaga su abin da suke so su ce shine idan mutum waliyi ne to ana karɓar maganarsa duk abin da ya faɗa to wani hukuncin daidai ne ko ba daidai bane ba daidai bane to menene hujjarsa da ake shimfiɗawa kafin a faɗin abin sai a ce ai wani waliyi ne ko wani ita ce muƙaddima ta farko a ce wani ai waliyi ne to tunda ko waliyi ne to ai duk abin da ya faɗa daidai ne to shi ne ke cewa wannan maganar asalinta ƙarya ce ba haka take ba dan mutum ya zama wali to ba ya zama kenan dole komai ya faɗa sai an karɓa ba a'a ana dubawa ne abin da ya faɗa ɗin nan daidai ne ko ba daidai ba ne domin shi ba annabi ba ne ba ana nufin a rena waliyai ba kamar da suke cewa wai ana rena waliyai ba a girmama su ko ana ma cewa wai ba waliyai babu wanda ya ce ba waliyai akwai waliyan Allah ga su abubakar su umar su ne manyan waliyan Allah a zamanin yanzu ma akwai waliyan Allah amma maganar ita ce ba dan mutum ya zama waliyi shikenan kuma sai a ɗauke shi daga matsayin bawa sai a maida shi matsayin ubangiji ba ko kuma a ɗauke shi daga matsayin mai bi a maida shi matsayin wanda za a bi ba ba haka ba ne darajar da zai samu ita ce shi ma ya zama mai bi ga Allah mai bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba ku ayoyin da makaranta tun daga ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum inna har zuwa inda yake cewa wa man yuti'i Allah war rasula ko wanda duk ya bi Allah da manzan Allah kaga ba a kawo wani kuma daga ciki ba a kawo wani na uku ba ba a ce limamin ungosu ba ma ba a ce wani waliyi ba da kai kaga hango shi ba a ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim ya jama'a qur'ani za a bi ne koko tatsuniya Allah fa magana sa ake so a bi ga ta nan kuma a qur'ani wanda duk ya bi Allah ya bi manzan Allah to zai shiga aljanna fa'ula'ika ma'alladina an amallahu alaihim to waɗannan za su zama tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina wasu siddiqina wasu shuhada'i wasu salihin haka za ku zama ko ga kenan su waye asalihin waɗannan asalihin su ne waliyan da ake nufi to su ɗin idan mutum ya zama mai da'a ga Allah to Allah zai haɗa su da annabawa da siddiƙai su abubakar kenan manya manyan waliyai wasu shuhada'i da shahidai da suka mutu wajen yaƙi wasu salihin da sauran salihan bayan waliyan Allah Allah zai haɗa su a aljanna kaga kullum maganar tana rataye ne da me maganar da'a shi ma wannan wanda za a hada su tare da su din saboda me aka sa shi a cikin su saboda da'a shi yasa bayan ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima sai kuma yace me walau anna katabna alaihim da a ce mun wajabta musu aniqtulu anfusakum cewa ku kashe kawunanku awi khuruju min diyarikum kuma cewa ku fito daga gidajenku yace ma fa'aluhu illa qalilun minhum su munafikan can a cikin su ba mai aikata hakan nan sai kaɗan daga cikin su sai Allah ya ce mi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da a ce suna aikata abin da ake musu wa'azi su aikata din nan lakana khairan lahum wa ashadda tathbitan kaga kullun zancen shine ka zama mai bi a ce ka yi ka yi a ce ka bari ka bari da sun aikata abin da aka yi musu wa'azi to da ya zama shine mafi alheri gare su kuma mafi tabbata wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma da a lokacin sun yi wannan da'a wallahi da mun ba su lada babba daga wurin mu Allah ya ce zai za mu ba su lada wala hadainahum siratan mustaqima kuma sannan za mu shiryar da su hanya madaidaiciya ashe mai son shirya mai son lada a gun Allah wallahi ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne hanya ta daidai to shine malamin shiga yake cewa um, فلا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي شي wancan da ya sabawa umarni da kuma hani ba zai zama waliyin Allah ba duk wanda ya sabawa umarnin Allah ya sabawa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba fa zai zama waliyin Allah ba waliyuquhi fi mufassiqatin saboda ya auka cikin abubuwan da suke fasikantar da mutum ma'ana suke sa a kira mutum fasiki au fi umurin bid'iyyatin wa shirkiyyatin ko kuma ya auka cikin abubuwan da yake na bid'a ne na shirka ya aikata abubuwa ila ghairi zalika da makamancin waɗannan sai ce fa yusallamu lahu al-umur al-bid'iyya sai a sallama masa al'amuran bid'a sa aw shirkiyya ko shirka sa ala asasi annahu waliyyu lillahi jalla wa ala gashi yayi bid'a yayi shirka shirke shirke iri iri ya roki wanda ya ga dama ya je kabarin wani ya roƙo a roƙon ruwa da kabarinsa wannan duk shirka ne to yaushe da wannan za a lura kuma a ce wannan waliyin Allah ne ce wa hadha huwa alladhi ja'ala al-bid'a wa shirkiyati tantashiru fil amsari min jarra' al-i'tiqad fil awliya yace wallahi wannan shine sababin da ya jawo ake ta bid'o'i da shirka iri iri suka yadu a garuruwan mutane sakamakon wannan irin tunanin cewa ai shi waliyi in dai waliyi ne to komai nasa ya faɗa karɓa ake yi yace fa innahu yakunu hadha al-waliyyu hayyan wa yakunu fasiqan fayuhabbibu linnasi ba'd almunkarati zaka ga wani waliyin yana da rai ya zama fasiki yana ayyuka kuru-kuru na saban Allah a rika abin nan abubuwan laifi ta kuɗi maza da mata ana ce ai wannan haram wai an dauke wani ma ana cewa an dauke masa ma wani zancen haram zai iya saduwa da duk matar da ya ga dama an haramta masa ai an halatta masa yanzu saboda ya kai wannan matsayin la ilaha illallah Allah tsare mu Allah yana da tausayi ana irin waɗannan abubuwan duk ya bar mutane wallahu almusta'an sai ce fa yuhabbibu linnasi ba'd almunkarati ya sa mutane su so wasu abubuwa marasa kyau aw ba'd albid'i ko wasu abubuwa na bid'a li yahsula minhum ala malin kawai dan ya samu wani kuɗi a gunsu ya samu wata dukiya aw ala jahin ko wani mutunci ko daraja ila akhirih aw ila akhirih ko makamancin waɗannan abubuwa yace fa ya taqidun nasu mutane sai su zo suna itikadi suna kudurta annahu waliyun wai ai waliyi ne shi fa yattabi'unahu ala zalika suna bin sa akan haka wai quluna suna cewa qala ha al waliyul fulani wallahi wannan maganar wali wani ne ya faɗa shehu wani ne ya faɗa ai dole sai an bi wallazi yuhattimu hadha al amra huwa iqamatu al burhani inda an-nasi abinda zai ruguza maka wannan lamari baki daya shine tsaye da hujja inda nasi ga mutane annal walayata a tabbatar wa mutane cewa walittakan nan fa la takunu illa lil mu'minina al muttaqin walittaka ba ta zama har abada sai ga mutanen da suke masu imani kuma masu takawa ba zai yiwu mutum yana zina da matan mutane ka ce masa waliyin Allah ba wallahi ba haka bane yauwa ba zai zama waliyin Allah ba sai ya zama mai bin Allah ne mai imani da Allah ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ya girmama shi ya gaskata shi ya yarda da shi to sannan zai zama waliyin Allah kamar da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to dole sai mu tsaya anan ma tashi kan inda yake cewa fal mu'minu alladhi hassala al imana wa arkanahu المتقي الخائف من الله جل وعلا والممتثل للواجب وينتهي عن المحرم ووجل, ووجل قلبه من الله ويستعد للقائه وهذا هو المتقي ثم تاشي akan wannan insha Allah darasi na gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara shiryar da mu ya ƙara shiryar da mu ya ƙara shiryar da mu duk abin da ya yadda da shi muna roƙonka ya Allah ya Allah abin da ka yadda shi ne addinin da ka yadda da shi abin da ka yadda shi ne hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka ɗora mu akanta ka tabbatar da mu akanta ita muke so duk abin da ya saba wa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah ka kade mu daga kansa ka nesanta mu ko an zage mu akai ya Allah ka tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama akan ta zamu rasu wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin